الدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الخضري لنا بهذا المحضر والتأطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mai ja ya karara jan wannan ayar saboda cikin tafsirin ta ne muka aji ajiya اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ياو ناتكا مكو الدين الكو كما ناتكا مكو نعمة لا يرضى مسلم سيدة لما الدين غريب shine wanda muka ce wani bayahudi yana ce ma sai na umar mun san wata aya inda mu ne ka sauka da mu rike ta idi sai na mu ne sai mu ma mu rike ta idi kuma wannan ta sauka a jikin wala'i ran arfa wanda ya haɗe dukkan idodin milar wanda mai tafsiri ya ce ba a taɓa wata rana wadda ta haɗa idodin al'ummomi ba tun da aka shaka da ƙasa sai wannan rana ran nan ne idin yahudu ran nan ne idin nasara ran nan ne idin majusu ran nan ne idin musulmi ba a haɗa wata rana da ta haɗa wannan ba sai wannan kuma ba za a sake haɗa ta ba har ranar kiyama to shi ne nake bayani na ce wasu sai su ce wai wannan ayar ta rufe addini da saukar qur'ani dan dariƙa suka buɗe da salatar fati suka sa dariƙa wannan isbili ne kawai da addini lamarin ba haka yake ba dariƙa wani yanki ne na ƙololo addinin musulunci don babin ihsani yake a cikin musulunci وما توافقت آيات الملل في يوم واحد قبله ولا بعده yace wato idodin addinai ba su taɓa muwafaƙa rana guda gaba ɗaya ba a cikin wani yini gabanin yinin arfa na hajjatul wada'i wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saka masa wannan aya kuma ba za a sake samun wani yinin da dukkan addinai zai zama idin su rana ɗaya ba har ranar alkiyama لما نزلت هذه الآية بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سد أن آية تسوكا سيدنا عمر يكام كوكا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يكسي مصر ولما تدمي كي كوكا قال لأننا كنا في زيادة دائما واليوم لما كمل لنا ديننا علمنا أن الزيادة انتهت ya ce saboda abinda sana bukatun kullum kahin yanzu muna jiran ƙari ko yaushe amma yau tun da an cika mana addinin mu to mun gane cewa daga yanzu kenan ƙaruwa ta ƙare in ko ƙaruwa ta ƙare ai sai rage to saboda haka yake kuka ya ce wa shehun layar dadu labur da an yanta kisa ya ce abinda ko ba karuwa zai yi ba to ai dole shi rage saboda haka shi sai na umar da aka karanta wannan ayatu ya ga lamari ya ya kai su da turmunta tunda dai lamari ya kare ba abin da yan kai abu ya cika to idza idza tamma shay'un bada naqsuhu kamar sha'iri ke cewa idan abu ya cika to ba abin da ya rage illa ragewa وكان عمر أفهم الصحابة يتي سيدنا عمر يا زم ويا صحابة فهمتها وكانت هذه الآية تنبئ ب- بقرب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم kuma wannan aya ba tana ba da labari ne da kusancin rasuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba da itinai ne au talatatun wa tamani da yawan bayan shi kwana tamanin da biyu ko tamanin da uku kawai rufiya sallallahu alaihi wasallam sai mana Allah ya wafati اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا yau dai ni cika muku addinin ku kuma ni cika muku ni'imata ni yardan muku musulunci ya zama shine addinin ku فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا بني وهو واقف بعرفات ينا سيء عرفة آه، إن عبدا خيره الله بما عنده يتكاك حقيقة ونباوة وأن الله يباش زابي أكم أبن أوليني وبالبقاء في الدنيا وكما يوزع الدنيا أي مدة شاء tsawon abin da ya so ba ka tara ma inda Allah ya zaɓi abin da a wurin Allah ka ga wannan a, shi ma wani Allah yana ba da labarin da so shi ne Allah ya ba shi zaɓi ko zai taho wurin Allah ma'ana ko zai koma ga Allah da wafati ko ko a bari ya ta zama na duniya shi kuma ya zaɓe ta haya wurin Allah to ta ga kenan dai wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ta ji manya kai kana kwane-kwane kanka game da azara'ilu kulubin motar da zai tafi runa min hukwa inda kuma raƙi ko kai kwana nan kai kwana nan ko ka- ko da aka ce kitibin sai ga mutuwa sai ta dafi shi sallallahu alaihi wasallam zabi an taba shi ka tashi ta hawa ko ko a baka kai rabanka ya ce na tashi ta hawa ya rabu da zai an ba shi zabi ya zabi kuma wurin allah da kuma ka abubakar shi ma sai na abubakar ya kuka fakala fakala nasu umturu hadha shaykh ko yadhkuru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam idan ko abdan khayyarahu Allah fa khadara shay'an indahu ma li abi bakr wala al-bukai bi hada sai da sai na abubakar rafuka sai mutane suka ce umru ila hada shay da Allah ku dibi wannan natijar yadhkuru ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wai manzo Allah ya ambaci abdan bawa khayyarahu Allah da Allah ya ba zabi فاختار شيئا عنده يزاد وانا ابو نولا الله ثم لابي بكر ولم بكاء دومي ابو بكر شكا بكاء في هذا cikin wannan dan dai ya ce Allah ya bani ya ba bawa zabi bawa ya zabi wurin Allah shikenan sai da abuka sai kai shi da buka domin shi da buka wa Abu Bakar kana yafhamu anna al-abda al-mukhayyara huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam shi ko sai na Abubakar ya gane ba wani ba annabi karihi ba yana nufin kai dai shine Allah ya ba zabi ko ya tashi wa faci ko ko yana nan ya ce ya tashi to shi sai da abubakar ya fahimci wannan shi ya sa ya kewa ku shi ya sa ya hakuka Mm. sallallahu alaihi wasallam wa alim annahu in in khayyarahu Allah bayna ma indahu wa bayna ad-dunya la yahtadaru ad-dunya abadan ya gane cewa dai in dai har Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abinda awuri ne da kuma abin da a duniya wani annabi ka zaɓi ya san ba shakka annabi muhammadu zai zaɓi abin da a wurin allah bai zaɓin duniya har abada wa kana hadha nahyan li rasulillah li rasul sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine rasuwar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa wa qafatuhu sallallahu alaihi wasallam tilka qala wa wa qafatu fi wa qafatihi a cikin tsayuwa ta yi sallallahu alaihi wasallam tilka wannan tsayin da annabi ya bisa arfa a kala nan da ya ce kudu anni manasikakum kudu kurki manasikakum sha'anin ibada ku ta haji anni da gare ne bala alli wata kila ne la abu ba zan sake haji ba da hadal am bayan wannan shekara fakana kama kala kuma sai abin ya kasance kamar yadda annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam وفي ذلك الموقف كما wannan matsayin ne ala manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ala ku saurara la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd la tarji'u kada ku koma ba'di baya na kuffaran kafirai yadribu ba'dukum sashin ku ya bugi riqaba ba'd wayan sashi nan dai ne manzon Allah ya ce wa al'umma fi sashi kada ku yadda ku yi sabani tsakaninku da juna hakkurin ka kashin junan ku kaga wannan wasiyar ta annabi yau an saba ta Allah shi mana magani ayyu yawmin hadha yace wani yini ne wannan ayyu baladin hadha wani gari ne wannan ayyu shaharin hadha wani wata na wannan sa'ala hatta zananna annahu sayyughayyiru al-isma manzo Allah ya tambaya har mu da sun kusan ba mu sunaye zai ala sai ya ce ayyu baladin hada ayyu baladin hada shin wani gari ne wannan wani gari ne wannan qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon su suka sani kuma sun san ko ina ne ai wanda ce cikin arabi a arba ko to amma al'adar sahabbai sabda duk annabi ya tambaya ba wanda ka jara a yaba da asa da ya tambaya sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa shi su komi sanin su ko ga lamari sai su taslimi ga Allah su taslimi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine da ya tambaya ayyu baladin hada ayyu baladin hada qalu Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa su suka sani ala alaysa albalda shin ba wannan garin bane wanda kuka sani makka kenan qalu na'am suka ce eh to shina ka gani sai da shiga gaba Mm. ala ayyu yawmin hada wani ne ne wannan ayyu yawmin hada wani ne ne wannan ayyu yawmin hada wani ne ne wannan alaysa yawmal eid ba ranar idin bane alu suka ce bale eh shine ya rasulullah ala ayyu shahrin hada alaysa hada alaysa dalhijja wannan ba watan dalhijja bane alu suka ce bale haka ne ya rasulullah ala sai ce inna allaha hakika ubangiji harrama ya harra- ya haramta alaikum bisa gare ku bima almuslimina zinainan musulmi wa aradahum kuma Allah ya haramta irli mutuncin musulmi tsakanin ku da junan wa amwalahum Allah ya haramta dukiyoyinsu ka hurmati yawmikum hada kamar haramcin wannan yinin naku fi shaharikum hada cikin watan nan naku fi baladikum hada cikin garin nan naku an san cikin watan muharram cikin watan dalhijja ba a yaƙi haramun ne an san cikin cikin haramin makka ko ah, an ga cikin wat- ko cikin watan watan zulhijja ba a yi cikin yana arfa ba a yi cikin garin makka ba a yi to shi ne ya ce to allah ah, ah, ala halbar lagatu ya ce ku saurara shin na isar da sabon allah ƙalu suka ce na shar annaka tabbar lagata suka ce mun shi da ya rasu da hakika ka isar da manzanci ƙara allahumma ishad ya ce to allah ka shaide ni allahumma ishad allah ka shaide ni aiwa wai shuru yana nuni bisa babu ta yi da manunai yanzu guda biyu ila samari zuwa ga sama ala halban lagatu sun ku saurara na isar da manzanci ya kuru na kalban lagata an risalata suna cewa ka isar da manzanci wa addaita al'amanata kuma ka ba da amana ya kuru allahumma ishad shi ko yana cewa to allah ka shi allah ka shi ka gama na allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisul wada'i ya isa da duk sakon da Allah ya alamai kuma ya bar nauyi ga al'umma to nan ne ya ce falyuballighu shahidu minkum al-ghaiba to duk wanda annan ya isar da wannan sakon ga wanda bai nan ta wannan isar da risala annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama nauyi ga al'umma tun daga wannan ranar har ranar alkiyama kowa gwargwadon abin da ya sani cikin addini an ba shi dama shi isar ga wanda bai san wannan abin ba na'am bitar karbar kafa har yanzu dai a cikin wannan matsayin ne a kabarar rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bada labari bi kulli ma kana da dukkan abin da ya zamo wa ma sai kunu da abin da zai zamo wa ila yawmil qiyamati har ranar kiyama to ina magana gaibu wannan matsayin na arfa sai da manzo Allah ya bayyana duk abin da an kayo baya manzo Allah ya faɗa kuma ya faɗi duk abin da za a yi da wannan yanin har ranar alkiyama gaibu kenan to wanda gaiba ka da ranar ka na'am ila yawmil qiyama hatta akhir hatta akhir akhir mawludin yuladu manzo Allah har da na- mutum na ƙarshe wanda za a haifa sai da manzo Allah ya faɗi fata kuma sa'atu wa yuqam mauludun yulad fata kuma sa'a wato har ƙarshen mutumin da za a haihuwa sannan a kiyama ta tashi zakarahu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ambace shi to kaga saboda ka izgili ne da wasu kai cewa manzo Allah bai san gaibu ba manzo Allah ya san gaibu ba abinda manzo Allah bai sani ba sai dai ya shiru ne bisa ga yadda Allah ya bashi umarni amma ba batun gaibu bane ba abinda manzo Allah bai sani ba sallallahu alaihi wasallam Mm. kada sahaba ce kuluna sahabbai sun zama suna cewa kunna idza tajaddada shay'un na'rifuhu min maqalatir rasul sallallahu alaihi wasallam kama ko kama tansa shakhsan gaba anka fa idza hadara indaka tatadhakkaru tatadhakkaru yaquluna suna cewa kunna sahabbai suna cewa kunna man zamo idza tajaddada shay'un in wani abu ya sabunta wai an ka sake yin wani abu na arifuhu sai mu gane abin nan bin makalatar rasuli daga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama tansa shaksan kamar da yadda ka manci mutum gaba da ya hoku an ka daggare ka fa idza hadara in ya halarto inda ka gunka ta tazakkaru sai ka tuna shi wani abin da ya sake yi- yi- a duk abin da aka sake yi sai mu tuna annabi ya faɗe shi a cikin magana ta sai ya- ya mai dan mana memory na mu danye cewa ai annabi ya faɗi wannan wuri kaza ga yadda ya faɗi ga yadda ya faɗi sai mu gane idan da annabi ya faɗi kamar dai yadda mutumin da ka saba da shi in yi tahiya ta wata rana ta sai ka gane ko ai wannan wani da mun saba da shi wuri kaza to duk abin da wannan duk abin da ya bayyana bayan wannan hudu ba haka yake da sahabbai kamar ka ga abin da ka saba da shi bayan ka daɗe ba gaba da shi ba sai ka koma gani sai ka tuno da shi ma'ana dukkan ulumu kenan ko bai faru shi za ka ce hatta da tsuntsu ya tashi ya wuce sama to sai sun tuno inda manzon Allah ya faɗi tsuntsun da cikin hudu ba saboda haka babu abin da manzon Allah bai faɗi ba sallallahu alaihi wasallam cewa annabi bai san gaibi ba wannan izgili ne ake yi da da risala annabi Muhammadu Allah shi mana magani kullama ja'a shay'un duk sanda wannan abu ya zo ya tazakkaru ya tazakkaru faqat na tazakkaru faqat sai mu tuna shi kawai mimma akabarna bihi rasul sallallahu alaihi wasallam daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari to haka dai hajjatul wada ya ka kasance kuma shi ne hajjin bankwana kuma daga sannan wani allah da ya dawo bayan yan kwanaki kaɗan sai kuma ga allah sallallahu alaihi wasallam kuma na tsorra duk wanda ya matsu bai ma kama satan a cikin yunwa bayan mun faɗi abubuwan da allah ya halatta ko eh, kafin can bayan mun karanto su ah, wa- wanda fi hatu wa ma'akala saboda illa ma zakaitu an tattaksu bil azalami to shi ne allah ya ce kuma da tsoro duk wanda ya matsu fi mahmasatin a cikin yunwa muja'atin yunwa idan aka yi in zuwa ga cin wani abu mimma harrama alaihi mimma hurrima alaihi daga abin da aka haramta mishi fa akalahu ya ce shi gaira mutajanifin li ithmin ba mai karkata bi ismin ba mai kar- ba mai karkata zuwa ga zunubi ba to fa inna allah hakika allah gafuru mai yawan gafara ne da hu gare shi gama akala abin da ya ci rahimun kuma mai rahama ne bihi da shi fima fima ko fi ibahati a cikin halattawa shi ma'ana bayan Allah ya haramta abubuwan da ya haramta wa hurrimat alaikum wal maytatu wad dam wal hamru tanzir wa ma uhilla lihi har zuwa karshen su abubuwan da Allah ya haramta bayan Allah ya gama cewa haramun ne a ci su to sai ya bude koha ya ce amma duk wanda ya matsu ta hanyar yunwa ya dan bai samu abinci ba ko cikin bai samu abinci na halal ba kuma ya zan ba mai aikin zunubi ba ne nan eh, idan ya kasance mai sabon allah ne to ba a halatta mai ba kamar dan fashi da makami ko dan kidnapping ko dan kallon wasa ko barawo ko bawon da ya gudu ya kuma mai gida ne to su kan waɗannan ba su cikin waɗanda Allah ya wa wannan rahusa amma in ba su ba duk wanda ya mutu ya rasa abinci na halal ya ɗebo cikin waɗannan da muka ambata motsai ko naman aladai ko jini mai zuba ya ci har ya ƙoshi to Allah ya masa gabara kuma Allah ya masa rahama amma wanda yake cikin ɗaya sabon Allah ne to Allah ba zai gafarta masa wannan ba wato sabo ne na nan kuma zunubin cin motsai yana nan a kai shi Wanda-
يسألونك ماذا أحل الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب to bayan Allah ya gama bayanin abubuwan da aka haram a ce ya tsaro na suna tambayar ka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma za a hilla lahum to me an ka halatta musu min ta'ami na abin tayi ko ka ce musu uhilla lakum at-tayyibatu an halatta muku abubuwa masu dadi al-mustalazzatu abubuwa masu dadi kullan dukkan su halal halalun suna halal wa ma allamtum da abin da kuka sanar ai wasaidu ma allamtum da farauta abinda kuka karantar min aljawarihi na masu gabbai alkawasib masu yin aiki min alkilabi na karnuka wasiba'i da masu dagi wa tsayar da tsuntsaye mukallibina suna waɗanda kuka karnantar suwa ai mursalina ala saidi waɗanda aka waɗanda aka saki zuwa ga farauta wato Allah ya halatta muku cin abubuwa masu daɗi kuma an halatta muku cin abubuwan da karnanku da kuka karantar suka kamo a wajen farauta shi an ma'ana mukallibi to allimuna hunna kuna sanar da su ai tu'addibu hunna kuna kuna kuna tarbiyyantar da su mimma allamakumullahu daga abin da Allah ya sanar da ku min adabi saidi na ladubban farauta domin ku lokaci mimma amsakana daga abin da suka kama alaikun bisa gare ku wa in atalatku ko da ku ta kashe shi ya hidda yana halatta akalu sai da cin farauta idan kana kalbu mu'allaman idan kare ya zamo wanda aka koyar wa mursalan kuma wanda an ka saki bismillah da sunan Allah wa qatala ya kashe wa lam ya'kul kuma ya zamba shi ba wadkur smallahi ku ambaci sunan Allah alaihi bisa gare shi inda irsalihi gun sakin karen wanda zai yi farauta ya sanar da mu cewa idan muka idan muka karantar da dabbobin farauta akan yi farauta da tsuntsaye kamar irin shaho kuma ana yi da karnuka kamar irin wannan karen namu na gida da dai sauran dabbobi waɗanda ka iya su kai waɗanda ka iya kai hari to idan aka karantar da su farauta to ya halatta a yi farauta da su kuma in aka iske sun kashe za a ci ko babu yanka amma sharadi ya zan karen malami ne an karantar da shi farauta idan ka koya ma karen ka farauta ta yadda in ka ce tahi yana tahiya dawo yana dawowa to sai kuka je daji za ka yi farauta sai ka tsinkai barewa sai ka ce bismillah ka saki karen ya bi barewar ya zo ku sai ya kashe ta shi kenan sai ka ɗauki barewa tana mafaka sai ka ci abinka wannan karantar da shi da saki ne da sunan Allah ya halatta maka cin wannan barewa ko da yake baka yanke ta ba in dai karen bai ci ba sai da ya kashe to haka nan kuma akwai tsuntsaye wanda aka amfani da su irin shahu wanda shi ko akan yi amfani da shi sai a sake shi a ce bismillahi sai ya je ga dabbar da an ka saki ya tsaya ga kanta ya kwalkwale mata idanu wani lokaci kuma har ya riƙe makoshin da ya kashe ta to shi ma irin wannan idan aka iske dabbar ta mutu za a ci wannan saki ne bayan an karantar da shi da kuma cewa bismillah lokacin saki ne ya halatta a ci wannan dabbar ta farautar da ya kama to shi ne Allah ka sanar da mu a nan dai sai kaga wannan abin kamar bai kai komi ba cikin rayuwar dan adam amma shi Allah bai bari komi sai ya sanar da mu komi na addinin mu na mu je
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورا الأخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
اليوم يا أحل لكم كهانة تامكم الطيبات أبوها ما سدادي المستلذات أبوها ما سدادي من الأطعمة ندق أبنتي وطعام الذين أوتوا الكتاب أبنتم ودن ندق بالتاهي أي ذبائح اليهود ينكي ينكي يهودا والنصارى النصارى حل حلال لكم غريكم أي حلال حلال لكم الطعام هنا المقصود منه الذبح فقط شوف هيك سنان ولا انك ابنتن حلال ليكو طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم انت طعامي كو tunan wa abin da ke nufi da'ami na yankewa abin da sun ka yanke la'anna ma su wa zarri fi al'aqimati la iska da bihi saboda abin da ba yankewa kai ba a don kirista ya baka karas ko ya baka arake ko ya baka mangoro domin yana magana yanka saboda aka cewa ba'amu a nan ana nufin wanda aka yankewa don shi an da iskali shi aka taraddudi ko ya halatta mace abin da bai hudu ya yanke ko ya halatta mace abin da kirista ya yanke shi ne allah ce ya halatta allah ya halatta muna cin yanke yanken su abin da suka yanke Mm. aiwa idan da ba yahudi idan um, aiwa idan da bahar yahudiyu idan ba yahudi ya yi yanka auna saraniyun ko kuma nasare ya yanki hayawanan dabba ba akalu lahami cin nama ne halalun halal ne ala kulli musulmin bisa ga kowane musulmi eh kaga kenan ranar da ake kirsimati eh in sun yanke sun baka ci abin ka ba komai eh dana ko kana nan ko kana kan su Allah ya halatta Allah shi ke halatta da abin da Allah ya halatta ya ba sauran magana Allah da ke halatta shi ya halatta muna mace shi kenan sai mace eh wannan ko sai dai in kaga an yanka gida ba irin yadda ya kamata ba to wannan kuma amma dai kawai sun hada abincin su duk sun kawo ba ci abin da halal ba zai da Allah ba komai ka share baraka na'am halalun ala kulli muslimin wa ta'amukum kuku abincin kuku musulmi hillun halal ne lahum gare su ai ta'amul muslimina abincin musulmi aidan kuma hillun halal ne da ahli kitabi ga mutanen littafi ya halatta gare su su ci abubuwan da muka yankewa wal muhsanatu haka nan katangantattun katangantattu min al mu'minati na daga mata take ai al hara'iru ya'ya min al mu'minati na daga mu'minnai ko tazwijuhunna aurar da su halalun hal tazwijuhunna auren su halalun halal ne eh wato auren ƴaƴa nasu su banu su banu Isra'ila kenan eh yahudu da nasara ya halatta musulmi ya auro ya halatta musulmi ya aure mace kirista ya halatta mutum ya aure mace bayahuda wal muhsanatul harairu da kuma ƴaƴa min alladhina utul kitaba waɗanda aka kawo waɗanda waɗanda aka ba littafi min qablikum gabaninku ai harairul yahudu harairul yahudi to na gane na gane wal muhsanatu da katangantattu min al mu'minati na daga mu'minai mata al hara'ir ya'ya min al mu'minati na daga mu'minai musulmi tazwijuhunna auren su halalun halal ne ga musulmi ya halatta musulmi ya samu diyan musulmi mu'mina ya aure ta Allah ya halatta ma'ana Allah yana faɗa mun cewa mu tsakaninmu da junanmu musulmi Allah ya halatta muna auren juna wal muhsanatu da katangantattu al hara'ir ya'ya من الذين أوتوا الكتاب من أن أنك بالتاه من قبلكم غبانكم أي حرائر اليهود ديانة يهودا وحرائر النصارى ديانة نصارى جائز حلال لي تزويجهن أولنس أي حل لكم أن تنكحوهن يا على تبريكم مسلمين وأوروس duk musulmin da ya so ya auro mace kirista ya halatta gare duk musulmin da ya so ya auro mace bayahuda ya halatta gare shi idan atitumuhunna in kun basu ujurahunna sadaqatinsu muhsinina suna katangantattu gaira musafihina ba su ba suna masu yin zina ba ai mu'minina bizina ba masu bayyana zina ba bihinna da su eh azina su to shine nan da Allah ya halatta a wannan auratayya amma kaji ba a ce ba a ce su ya halatta su auri ko ba a ce mu 'ya'yanmu mata mu musulmi ba a halatta musu su auri maza kiristoci ko maza yahudu ba wannan kuma yadda an ka samu matsalar shi ne shi musulmi na ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da dukkan annabawa la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ba mu bambanta tsakanin dukkan manzanni musulmi bai da ikon bacin annabi musa bai da ikon bacin annabi isa in kuma ya bata kamar ya baci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zama kafiri kai tsaye to saboda haka dole ne ya girmama annabi musa dole ne ya girmama annabi isa wannan ya sa kenan idan ya auri kirista mace ko ya auri ba yahuda to tana da amincin rashin yin walakanci ga addinin ta da annabi ta aure shi kaga za a san ana yake to amma shi kirista da shi da ba yahudi tun da ba su yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba mamaki kulliyan musulmi ta auri kirista shi yana kirista ya tana musulmi ba mamaki ya ci mutuncin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gabanta haka nan yahudu shi ma shi na iya haka wanda yan wannan ta faru zama ba zai yi ana cin ana cin mutuncin addinin wanda aka aure ba to shi yasa Allah bai halatta ai ba wannan shine hikima na'am to shi ne ce mu'minina bi zina ba masu sanarwa da zina ba az-zina sumiya bis safahi ita zina ana kiranta safahu as-safahu asabbu abinda amma ana safahu zubawa to ana kiran zina zubawa la'annan nakiha lahu maqsadun mahmudun huwa talabul waladi saboda shi mai aure yana da wata manufa budadda shine yana neman ya samu da wamtithalu amrillahi kuma yana kokarin ya kafa ga horon Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki wanda ya horo da ai aure don a samu zuriya kaga waɗannan manufofi guda biyu sun bambanta zina da kuma aure aure na ɗaya niyyar ibada tunda aure ibada ne akwai lada na biyu niyyar samun ɗa wanda zai ci gaba da raya nasaru adam alaihissalam na biyu kenan to wa zina laisa lahu maqsadun amma shi wa zani laisa lahu maqsadun illa sabbul mani faqat amma shi mai zina bai da wata manuwa illa ya zube mani ne kawai wadda haza don haka ne sun mai safahan aka ambaci zina safahu ai musafihan mai zubawa shine zube ruwan mani kawai haka zina take to Allah tabaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya tazwija al-mu'minina ala ba'dihim a cikin wannan ayar Allah ya halatta auren auren mu'minai tsakaninsu da junansu la'annahum ala dinin sahihin don ƙududu suna bisa da addini ingantacce allah ya halatta to kaga kila irin abubuwan da faruwa yanzu shi ma izini ne da addini a ce ba a auren ɗan ɗari kafin ɗan bid'a ne ko ɗan al'ada kuma bayan ya yi imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ma mai cewa ba a auren ka tambaye shi to yi faɗa mana da ka imanin iyaka ta iyaka kuma kure tsaki la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi dai Allah bai haramta ba Allah bai haramta musulmi wanda ya imani da Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya auri dukkan musulma inda ya same ta ko da yawa da inda ta yarda da shi Allah ya yarda da wannan to saboda zama bisa ga aqida guda ta addinin musulunci wanda ya zo da la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa tazwijul yahud wan nasara kuma wannan aya ta halatta mana auren yahudu da nasara la'annahum ahlu kitabin saboda su mutanen littafi na wa in harrabu wa baddalu ko da yake wa da ko wa hadu wa in harrabu ko da yake sun sun sun karkatar wa baddalu sun farfara wa hadu sun karkace ala tariq ala sirat bisa daga hanya to badinuhum samawiyyun duk da haka dai addinin su na sama ne gaskiya ne sun canza gaskiya ne sun farfara gaskiya ne sun karkace amma dai asalin addinin daga Allah ne zuwa ga annabi su zuwa gare su ne sun kalala tare wannan asalin shi aka kalla aka halatta auren su amma mushrikatu amma kafirai allati lam yatadayyanna bidinin samawiyyin waɗanda ba su da wani addini wanda Allah ya aiko ga wani annabi to bala haƙƙa lafar da bin nikahi su kan ba su da haƙƙi a wajen aure min al-muslimina daga musulmi تزويج المشركات أورين كافرين والمجوس دا مجوسا وكافرين دا باسو دا نسما وانا حرام حرام ني mutum ya isi kahirar amerika ba ta yadda da allah ba ba ta yadda da annabi ba ba ta da addinin yahudu ba ta da addinin nasara ya aure ta kawai allah bai yadda ba balle masu bautar shanu irin indiyawa da masu bautar gunki masu bautar magiro duk waɗannan allah bai yadda musulmi ya je ya aure su ba don walakantawa ne ga wanda an da aƙida imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam barbar kuwa lahum wa baina haulai mai tafsiri ce bambanci tsakanin su da waɗanga anna ulaika su waɗancan wa in kanu kufaran ko da yake duk kafirai ne duk wanda bai imani da annabi Muhammad ba ko wani da kafirun da da ko ba yahudin ne ko ba nasara ne shi na ce wa in kanu wa haulai anna ulaika wa in kanu kufaran ko da yake kafirai ne fahim ala tarbiyatin samawiyya to suna bisa ga wata tarbiyya ne wanda ta zo daga sama don suna iddi'ayin suna biyan addinin addinin almasih wa haɓara su ko waɗanda majusawa lam yasbat lahum tarbiyatun ba su da wata tarbiyya samawiyya ta sama wala yanbaghi li muslimin an yatazawwaja minhum saboda haka bai kamata ga musulmi shi aure su wannan ne shine hikimomin da Allah ke faɗi wala mutadri ahadan haka nan ba masu ba ba suna masu rikon abokai ba min hunna na daggare su ko ta sirruna bis na bihinna da suke asirta yin zina tare da su kana tazwiju fil jahiliya ala arba'ati awjuhin sai wace aure cikin jahiliya ya zama kashi hudu akwai annikahu almuta'arif yau akwai aure irin wanda an ka sani yau cikin jahiliya ma ana yin gini ne inda mutum zai bi mata ya kai sadaki a taro a daura aure bisa ga takalili na wannan mutane to akwai iri ne musulunci ya zo ya tabbatar da iri shine an ya ce rajulun mutum ya zo ila waliyin mar'a zuwa ga waliyin mace wa ya suka maharan ya bada sadaki wa yuqadu lahu alaiha a daura mishi aure da ita aure iri ɗaya kenan wa kanat al mar'atu yatiha rajulun wa yankihuha wa yati akhar to aure guda kenan وقالت المرأة كما تتازو تازمو ياتيها رجل متون زي زومتا وينكرها شي أوريتا وياتي آخر ونما يزو وينكرها شي أوريتا wato kowa na yin ruwa kenan mace guda tana yin maza da yawa aure na biyu kenan fa'iza walada in ta haihuwa fa'iza walada waladan in ta haihuwa jama'ul jama'ul qa jama'ul qafata sai a tara masu qayafa su ne waɗanda mun kace masu sanin ɗabi'a halitta waɗanda wani ya kalli goshin yaro yana gane wanga ɗan gidan su wani to irin su a kayafa to sai a kira su yan zuru na sai su yi dibi idan kalo sun ka ce in suka ce alwala da fi idan mu fulani in suka ce wanga da jinin wani ne an haƙo bi fulani sai su riskar da shi da fulani wa ya kunu huwa huwa alwalidu sai wancan ya zama shi an walidu to aure ne biyu kenan mace ta aure maza da yawa amma in ta haihu sai a bidi masana wannan shirme sai su gane dan wada sai a dangana mai dan kuma sai ya dauka wa kana larabu yuhibbuna najabatal auladi laraba ga al'ada su suna son da ya zama zababbe idza ra'aw ahla baitin in mutanen ko idza ra'aw ahla baitin akhlaqahum hamida wa hum afdalun to idza ra'aw ahla baitin akhlaqahum hamida idan ra'ayoyin suka ga ahada baitin mutanen wani gida suka ga akhlaqahum dabi'unsu hamidatan gudan dace wa hum abqalun kuma sun ga su zarumawa ne wa indahum makarimul akhlaqi kuma suna da manyan manyan dabi'u yuhibbu ahadun an yajida waladan dayan su yana son ya samu da kamar da li'am kamar irin su ya kulu li zawjati sai ce ba mata dai idan tahurat in ta yi tsarki daga haila tazhabi da ke tahi ila fulanin zuwa ga fula zuwa ga wane ta kuni da mahu ki zanna tare da shi zaujatan kina mata da hu gare shi hatta ta abili hakke ciki idan amala in ta yi ciki idan amalta in ki ciki da zai da ki dawo ila zuwa gare ni fatati azzaujatu mace ta dawo ila rajulin ko ila rajul ko fatati azzaujatu mace ta zo ila rajulin zuwa ga wani miji tarza bi an tabqa ma'ahu kuma ta yadda ta zauna tare da shi zaujatar tana mata da gare shi hatta idza hamalat minhu inda ya ciki da gare shi raja ta koma ila zawjiha zuwa ga mijinta li yakhrujal waladu najiban dan dan ya hito zababbe wa yans ko wayan su ko da ko da al'adu su dinga da zuwa ga umar da wannan aure irin da uku kenan wannan kawai da an ga eh, wannan wani gida ne karimi ana son a samu ɗa iri gida shi kenan sai a ɗauki mata a kai gidan in ta yi al'ada da zauna gidan masu wannan ɗabi'a ya yi ta harka da ita to shi kenan in dai ciki sai ta dawo gidan mijinta tana in ta haihu ta samu musu iri jahiliya zuma alkalima wanda zaro zawatar zawatar ko Eh, rayatul bagaya wato mata ma'abuta ma'abuta karuwanci allawati wanne sa'u mata take zawatun rayati ma'abuta tutoti akwai mata kenan shi an na hudu wanne sa'u da mata take zawatun rayati ma'abuta tutoci albagaya waɗanda yake karuwai allawati lahunna rayatun waɗanda suke da tutoti wa hunna ko kadda kaki ne su waɗannan suna kamar kantuna fakat kawai kan hawali ta kamar dai kantuna kullu rajulin ya ti hinna dukkan mutum yana zo musu asibata ta to kowane mutum yana iya zo musu wannan iri na hudu kenan su kuma wannan ba iri gare su ba kamar masu zaman kansu ne wanda duk wanda aka bukata ya zo ya biya bukata ce kawai ya tafi ya ba su kuɗi to kaji aure iri hudu waɗanda akwai cikin jahiliya to athbatat ash-shari'ah al-muhammadiyya an-nikah al-awwal shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da aure irin na farko na farkon da muka ambata wanda mutum zai zo wa huwa al-aqdu bi wasitati waliyyin wa maharin wa shuhudin shine kulla aure amma tare da waliyi mai ba da mata da kuma sadakin da za a biya mata da shaidu wasu waɗanda za su waɗanda za su yi shaida an yi aure to wannan shi musulunci ya tabbatar وأبطلت جميع أنواع الأنكحة تبات سورا نوعي نوعي ولا نوعي أمتا ولكن إذا أسلم رجل أما إذا متن يمسلون دا ثبت على نكاحه سيمتن يتبت بسك أوليني والأولاد الذين نشأوا من الكفر وتؤديا وأن أكا إفادة بكاهرتي أولاد يعني يرهقون على رزقة سوء إذا دخلوا إنسان شكا في الإسلام أتكي مسلونتي ولهذا الشريعة اعتبرت أنكهتهم da wannan cin shari'ar musulunci ta karbi aurensu ba da dukulihim fil islami bayan shiga su musulunci ta anisan lahum din ne bai musu yawa kaga idan aka yi aure kura irin da jahiliyyar ne da da komi an kai sadaki yana yi a sadaki da turunan giya ko kila kuma da karnai ko ko kai zire duk yana yi a yi amma dai matukar wala nikaha illa bi waliyin wasa daƙin mashahidai adalai ko wannan shi ya tabbata cikin auren na farko ko da ko cikin jahiliya an kai bisa ga auren farko da to an ka samu wali an zo gida dai an nemi matar ya ba su da izini ne kuma shi wannan an ba matar ya biya sadaki da ko da ko aladin ne dai an ba su ko kwalaben giya su ne an sadaki an ka samu shaidu lalatattun mutane kafirai shi ne shaidu to shi kenan dai auren ya tabbata musulunci ya gyara ɗiyan da an kai ba ɗiya ne idan da mijin da matar suka musulunci suka shigo musulunci yanzu liman bai cewa ɗaya a buɗe wurinsu a sake musu wani a'a musulunci ya tabbatar ya karrama su ya ɗebe musu kewa akan wannan to haka dai lamarin yake to kuma duk wannan shi musulunci saboda yana girmama ɗan adam shi yasa kamar yadda muke bayani kullum shi Allah ya halicci komi azzakar wal unsa namiji da mace saboda istimrar tanasuli saboda a ci gaba da haihuwa har abin da Allah ya so matukar mace da namiji ba su haɗuwa to ba a samun yaya to duk sauran halittun da an kai kowace halitta an yi namiji da mace kuma namijin an halatta mai ya sadu da mace ba tare da sadaki ba ba tare da shaidu ba ba tare da kulli ba ba tare da wali ba amma dan adam saboda girmamawa da Allah ya masa to shi wannan ba yarda da haka ba kuma shi yasa sunan aure ta zama tun ana aljanna take kuma ba za ta kare ba har kuma aljanna aljanna ne aka auren mu annabi adamu hawwa'u da biya sadakin salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah alli wali ya ba da mata mala'iku sun kai shaidu an ka daura aure bisa ga salatin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk dan adam gaba ɗaya uwa ta ta farko da sadakin salatin annabi an ka daura mata aure kuma za a shiga wani haka nan an zo duniya yanzu sai ka gada an ce za a yi aure wahala ta samu kowa akai an gani ana so wani ɓar lokaci masu an fara kai na ƙwanƙwasa ƙoha sannan akai an gani ana so maza da mata a ta kai da kama har wata rana a yi taro na musamman a gayyato manyan mutane A, da liman ya zo da ladan da mako guda biyu suna iya ɗaura aure amma sai a kira liman sun hinda ni wurin duk don karrama ga ɗan adam wanda karrama ga ɗan adam shi ɗaya na ka shigowa wurin sai ya zama yawan mashhurun to kuma haka nan za a ci gaba da aure har a koma aljanna sai ka ji Allah na cewa wa zawwajnahum bi hurin in mun aure musu matan hurin in to shi dan adam saboda girmamawa ne Allah ya masa haka don ba a yadda shi ba su yanzu don an gani duk ba a ce ba shege ta ko shege na Allah shege ne dole ba san ba ne ba Allah to amma shi dan adam shi dan adam ba a yadda ba dole sai an san uba ne ga uba ne ga uba ne ga uba ne to haka Allah ya ya zo da dan adam kuma shi a girmamawa gare mun gode Allah da ya girmama mu ta wannan hanya an dago to shi ne ce an kyatu ba da duhulin a bil islami bal hada a shari'atu itabarat an kihatahum ta yadda da aurarrakin su ba da duhulin bil islami bayan shiga su cikin musulunci ta anisan lahum al kuffaru laysa fihim walad zina kafirai babu shege cikin su la'annahum uquduhum wa ghayruha mutasawiyatun saboda su da da kullu auren da rashin kullu auren duk dai idan dakalu bil islam in suka shiga cikin musulunci fa kulluhum nasabuhu sahihun kowane su sai a ce shikenan dangantaka da lahiya da kake so ba a koma baya al-islam bai tuku ma kamar saboda haka da ya shigo musulunci to musulunci ya ga tsarki duk shirin da an kayo da uwar da da uban da dan duka sun tsira auren su lahiya da yake kamar wannan aka daura cikin musulunci kuma ya kamar bil imani duk wanda ya kafirce da imani ayyar taddu yayyirin da yana musulmi ya koma kafiri Allah ta tsare mu wa kada hakika hadda amaluhu aiki ne ya baci as-salihu nagari abda zalika wanda ya gabanin hakan ga wala yu'taddu bihi ba anisa hawa da shi wala yuthabu alaihi kuma ba a bashi lada wa huwa shi bil akhirati a ranar lahira min al-khasirina yana daga cikin masu rukushi Allah ya tsare
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون
يا أيها الذين آمنوا يا قوم بالليل إذا قمتم إلى الصلاة إن كنت تاشي زوا صلى أي أردتم القيامة إن كنت حسيوا إلى الصلاة زوا بصلى وأنتم مهدثون الحالين كوكنا ما سحدثي أبدا أحدثي شيني idan mutum ya yi bayan gare ko ya yi iska ko ya yi tsari ko mazi ya yi tumai to yana da hadasi kenan yake kira hukuncin hadasi don kana haka nan in ka tashi zuwa sallah to bagsilu ku wanke wujuhakum fuskokinku wa aydiyakum da hannuwanku ilal marafiq zuwa ga gwiwa hannu Ah, ko wamsahu ku shafa bi rukusikum da kanunku wa arjulakum ku wanke kafafun nan wamsahu bi rukusikum ku yi shafa kanunku bi rukusi da wasali kasa gasin bi rukusikum to da an ce wa arjulikum wa arjulikum da wasali kasa galam to da su ma shafa za a yi kuma da shi ne wasu sun ka ja ayar ya zama in sun zo alwala sai su shahi kafafu marmakon wanki to amma wa da karatun yake wato wamsahu a fakasudu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum da hannuwanku zuwa gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shahi kan kanunku wa arjulakum wa wadannan allika shiga a aydiyakum saboda haka hukuncin da aka hannu shine aka kawa shine wanki wa arjulakum da kawahunku wa aghsilu arjulakum ku wanke kawahunku ila ta'abaini zuwa idon sau wa in kuntum in kullamo wannan ayar da ita ce Allah ya farlanta yin alwala ga dukkan wanda ya tashi ya sallah dole ne shi alwala sai ya zama wanda sallah take wajibi haka alwala take wajibi ga wanda zai sallah shi yasa mai ahlar ya zo yana cewa wa man salla bi ghairi wudu'i amidan fa huwa kafir duk wanda ya sallah ba alwala da gangan to kafiri ne abinda asababin kafircin saboda ya karyata abinda Allah ya tabbatar ba gaira ba sabai ce kai alwallan mai wuce ayi yadda dai sallah ne to wannan ya walakanta karanta wa Allah saboda haka ne aka kafirta shi da wannan na shi ne ilal kabai ne wayan kuntum junuba yan kun zama masu ba zanaba fa taharu ku yi wanka wayan kuntum wato in ku zanaba ta same ku wannan ta hitan maniyi da da ko walke ko kuma cikin kwana ta hanyar mafarki to in za ku yi sallah wannan kan ba alwala ɗaya ba fa taharu fa ku yi tsarki ai fa ta silu ku yi wanka wayan kuntum mardan ku zama marar lahiya yad- maradun maradan yadurruhul ma'u rashin lahiya wanda in ka taɓa ruwa to zai zai cutar da kai aw ala sabarin koko kuna bisa halin tahiya walam ko aw koko ja ahadun minkum min al-ga'ibi koko ɗayan ku ya zo mu bayan gida ai hadasa ya hadasi agogo la muslimun nisa'a ka shahi mata take sabaka mithluhu fi ayatin nisa ba lam tadru ba ku samu ma ruwa ba kun zo kun yi bayan gari ba ruwa ko kuma kun shahi mata ba ruwa to fata yammamu wa ku yi taimama ai aka su dokun fi sa'idan bagire tayyiban mai tsarki turaban turqa zahiran mai tsarki a fausa hukun shawa bi wujuhikum da fuskokinku wa aidikum da hannuwanku ma almirfaqaini tare da gwiwa hannu guda biyu min hannu da gare shi da darbatai da bugu biyu kamar dai yadda masu kyau suka yi bayanin taimama a wannan duka Allah na faɗa mana in dai za mu yi sallah to mu yi alwala in ko muna da jaraba to mu yi wanka amma in babu ruwa ko ko ba mu iya taɓa ruwa kuma alhali za mu yi sallah da ɗauko da janabar ne za mu yi sallah koko da ƙaramin hadasi to shi kenan sai mu yi taimama taimama kuma sai mu buɗi ƙasa mu shafa mu hannuwan mu mu shafa mu fuskan mu haka Allah ya ce ma yuridu Allah Allah ya baya nufin da ya ta'ala alaikum min hadatin ya sanya muku kunci inna Allah tabaraka wa ta'ala rahasa fit tayammumi Allah ya yi rangwame ga yin taimama inda faqadul ma'i kuma rashin ruwa awal ajazi an istimalihi ko ko gara aiki da shi la'anna dinan lahi yusrun saboda addinin Allah mai sauki ne ma fi harajin babu kunci cikin addini shi yasa ce in ba ku samu ruwa ba to ga turkanan kasa kan babu inda ba a samu ta saboda haka in ruwa sun kowa ya to ku taba kasa ku yi sallah kuma ka ga wata hikima ta Allah wanda aka ce shi wanke wankin bai yau sai aka ce ya bursa na kasa ta kara daura shi yasa sarki wasu hukunce na Allah da yawa hankali bai iya gane su ولكن شيني ولكن سيدي يريد يريد أن لا نفل يطهركم يسلك تاكو من الأحداث التي تكرروا والذنوب لكم ذنوبي saboda idan mutum ya yi alwala tare da ganin ta karama to ba zai gama alwala ba sai dukkan zunubin da ya dauka daga ne Allah ya wanke shi idan ya wanke hannuwa ne farko duk abin da ya taba da hannu dai wanda a haramun to Allah ya wanke shi ya koma halal bi ma'ana ya tsarkake shi idan ya kurkura baki ne duk maganar da ya yi ta kazanta shi kenan idan ya shaƙa duk abin da ya shaƙa na haramun an gawarta idan ya wanke fuska ta duk abin da ya gani na haramun idan ya yi amfani ya wanke hannu ne na dama ya wanke duk abin da ya amfani da hannu ne na haramun haka nan na hauli haka nan ya shafa kai haka nan ya wanke kawahu wato mai alwala san da ya ka gama wannan alwallar ta zahiri dukkan sabon da ya yi da waɗannan gabai Allah ya gafarta mai ya yi tsarki da su to kuma cikin wannan tsarkin yana mura'ati da tsarkin zuciya don inda ta san magana ne da Allah ana son tun daga nan duk abin da ba Allah bai kakkaɓe shi shi yasa can ƙarshe sanda zai tsaya gaban Allah ya ce Allahu akbar to duk abin da ba Allah ba ya hita bature ya samu sarkin zuciya bai ganin komai illa la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ita ishara alwalla muqaddimatu ne na ishara ma'ana ina shirin in zo in gana da Allah to bari in fara da- da nesa in wanke nan in wanke nan in wanke nan amma manufa ta ƙarshe shine wankin zuciya shi yasa in yazo ya tsaya zai sallah sai ya sake tsarkake zuciya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha hayya ala salat qaddama Allahu akbar la ilaha illa Allah to la ilaha illa Allah ita ce tsarki na ƙarshe wanda daga gare shi ne zai shiga hisnu na ganawa da Allah duk sallah saboda haka alwala tana da albarkatu da yawa shi yasa ake son ayi alwala idan an yi duk sai ta wanke mutum zunuban shi to shi yasa wa litin mane mata wa alaikum don Allah ya cika muku ni'imomi ne bil islami da musulunci ai ko da bayana shara'id dini shine bayanin shar'o'in addini la'allakum tashkurun daidai muku ko la'allakum ko kila ko tashkuruna ku gode ma ni'amahu wai shi ne kuwa aiwa la'allakum ko wata kila ku diskuruna ku gode ma na maho ne mu'min Allah ba zai a an kai inda ya kamata mu ga ku to nan za mu ga abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu lada ce eh ya ji abin da zai to abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada ce wannan mun kai kure kuma Allah shi gafarta mana Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ya sauƙaƙe mana abin da ya sananta Allah ya doke mana tsada Allah ya doke mana rashin lafiya da allobobi Allah shi doke mana matsalar rufe harami Allah shi bude mana haramin Allah da haramin annabi waɗannan da baibayun da ake ƙoƙarin sawa muna kai ƙara ga Allah rabbul izzati Allah kai ne ka kira mu ɗakin ka kace mu je mu ziyarce ka mu ziyarci annabinka kuma muna daura ɗamarar mu je amma ga da baibayu Allah muna roƙonka kai ne fa'alun lima turid kai ne malikal mulki tudil mulka man tasha wa tanzurul mulka mimman tasha Allah mun kai ƙara gari ka sa mu harabi takunkumi ba mu samu zuwa Allah ka warware mana wannan takunkumi Allah ka warware mana wannan takunkumi Allah ka warware mana wannan takunkumi Allah ya ba mu da iko Allah ka kana da iko anta ala kulli shay'in qadirun mai iko kake bisa ga komai Allah wannan da bai bayo na cewa mai shekara hamsin bai zuwa ko bakin shekara hamsin an sa get bai zuwa to Allah ka warware mana wannan matsala haka nan allura corona virus Allah kai mana maganin ta Allah ka ba mu damar zuwa harami firi irin wanda mun ka saba albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam albarka fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin